اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق العبد بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف العين
على ساحب المنوال سعد الذي قتلني إليه ساعد على سهولتي أسير له والشوق مني أفرح إلى طيبة أهدي لساعد ليلتي ما نزلت بي من مدينة قولة أروق رسالا من حياة نبيتي ونوب بالآفاق والعالم إنني وحب لنال العاشق من نيتي ويوقد قلبي جوالا ومقصدي قدومي لنال العاشق وهو نيتي يا باسط الرسل الكرام محمد عليه من الرحمن أزكى سبيلتي عليه صلاة الله ثم سلامه وصل علي ثم نادى بخجلتي بحمد للروض الشريف رمضان من الجيب والنسوان ترم سبيتي وليس نجاة في سلوك زواجها ولو زمرة الآراء من كل فريتي لكي الدين والسنة التي تجعل على أبواب في كل قرية فعلت المولى أيام قوم محمد على ناديه من دونية وملية تناول ليلين تفهم ولم عدم حليلا إلى المهموم هذه الغريبة رجعت وما زلت المدينة راجما وكانت تراتي ساعة أبقى قضيتي مررت بأعباد كرام أماجد بلا قوت أرجعه بأبعى عشيرتي يدار الإله كل خير وجاه من الله مولى الخلق كل مسيرتي وبدل جمل الفرش بلا وجاه على عبد ما رحمه وجعل في استعاذ شر قوم علمت يجدون دين الحاسبين عليك صلاة الله ثم سلامه وجعلوا على كل بناءات كل عليك صلاة الله ثم سلامه وتقبل عزتي وتقبل مشيتي عليك صلاة الله ثم سلامه وترضي عن الأرض كريما شفيتي عليك صلاة الله ثم سلامه وتصلح آل ثم آل مدينتي عليك صلاة الله ثم سلامه وصحبي وآبادي وآل وصيتي عليك مع العالم الكرام الرشدي أكثر رجائي قول يوم منيتي آمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على زاهب المعراج تهيتي وسير إليه الدار غاية ويتي قال مولانا وشيخنا وإمامنا وقدوتنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يز رضي الله تعالى عنه yace tahiyyati babbar gaisuwa ta ta tabbata ala sahibil mi'raji abu sami abocin mi'raji zuwa sama ganawa da Allah daha mai suna dahi fasairi tafiya ta ilaihi zuwa gare shi ghayatu bughiyati shine matukar buri na wato gaba daya addara tsawon zamani
مني مبرهم إلى ديمة موجي لآه تهيتي shehu ya ce asiru lahu ina tafiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa gare tafiyar dare wa shauku shi kuma bai je mubarrahun bai gushe ba minni daga gare ni ila ɗaibatin izuwa ɗaiba hudi tahiyyati ina ta ba da gaisuwa ta liɗa ga ɗahe
تهرك لتبي من مدينة قولهم أروم رسالا من عرب النجية تحرك ركبي كاروكاتا تحرك سموتا من مدينة كولخز daga madinar kaura aka yi gayya za a taho a yi wannan tafiya zuwa wajen manzon Allah a roma wisalan ina neman saduwa da manzon Allah min aradin daga kasashe nadiyatin mai tsananin nisa نوم للآفات والهد إنني وقومي بما بالهاد من القلب نيتي sai ga shi tafiyar a wannan karan uda wufu ina ta dawa bi fil afaqi a cikin sasannin kasashen afirka wal halu innani uqubi bi babil hashimi al hali ni ina son tsayuwa ta ta zama a kofar gidan da hashimin dangi ha mm menene alƙarni wanda yake shugaba buniyati ko miniyati niyyati niyyata ni to shine niyyata ni hukufi tsayawa ta bi babil hashimi wato tsayawa a kofar ba hashimin dangi alkarmi wanda yake sadauki يوم القنغ من دوالا ومقصدي قدومي للعالى هاجبي ومنيتي biyofa sai gashi mun zo da kar kuma iya faɗin kaula ita ce yofa shikenan daga nan na yafa tafiya kuma li congo sai ga mun tafi kuma afirka ta kudu kuma aka yi afirka ta kudu can congo min duwala daga duwala a cikin kamaru wa makasadi ni abin da nake nufi hmm? menene udumi lida al-hashimi in gabata gada gadaye ba hashimin dangi hmm. wa huwa muniraki ko shine buri na
ماذا
أبوتوا؟
محمد عليه من الرحمن أزكى تهيتي ila khatimin rusuli tafiya ta ta zama zuwa cikamakin manzanni ga baki da alkiram masu girma muhammadin annabi muhammadu alaihi azka tahiyyati mafi tsarkin gaisuwa ta ta tabbata alaihi a gare shi عليه min rahmani daga ubangiji mai suna rahmanu yawwa عليه صلاة الله ثم سلامه لو سبع أيام ثم نجا بخشيته salatin Allah da amincin Allah su tafi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wasu ba manzon Allah fa ya dai- ya nade sammai guda bakwai ga baki ɗaya fa ya ji ya nade su bayyan nadewa sun manaja sannan ya je yayi munajati da ubangiji bi khashiyatin da tsoron Allah بداية الرم الشريف وما هوت من الجيب والنسوان درهم وسريتي بدايبتا sai ga ma ɗaya da rawadu sharifi sai ga ma a rawar nan ta manzo Allah mai madaukaki wa ma hawar da abin da ta tare yana shibi da tsofaffi wani siwani da mata turran a wannan guri wasu biyatin da yara duk nau'i na mutane akwai a gurin
وليس نجاة في سلوك سواجها ولو ذكره الآلاء min kulli firiyat wa laysa najatun babu wani tsira fi suluki siwaiha cikin rashin bin wani tafarkin manzon Allah inda wanda yace zai tafarki ba na manzon Allah ba ba tsira gare shi walau zakharaful araa ko min kyan ra'ayin da za su kawace a ce wato min kulli firyatin a kowace ƙarya a kawace ra'ayi a kawace wata ƙungiya wai a ce mai kyau ce to ba ta kai kyawun tafarkin biyayyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba الرجال يرفع الدين والسنة التي تجاهل الأقوام بكل قيد raja'i ni raja'i na rafa addini in ɗaukaka wannan addini na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sunnati allati tajahala al aqwam da wannan sunna ta annabi Muhammadu wadda aka buce ta mutane gaba ɗaya ba su santa ba fi kulli qaryatin a cikin dukkan ƙauyuka فهل تجمع الأيام قوم محمد على نادي من دون shakken wa miriyat fa hal yalla tajma'u al ayyam ranaku za su tara qauma muhammadin al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala nahjihi abu sa tabarkin sa min duni shakkin ba tare da kokonto ba wa miriyatin da kokonto تداول ليلي عندكم وفلم أنم حنينا إلى المامون هذه ta البرية dawana laili kai zaman na fa- zaman yayi yawa fa visa ta fi- ta ki fitowa inda Congo anan kasar Congo fa falam anan bana iya bacci haninan saboda nishi ilal ma'amuni zuwa ma'amunu hadil bariyati mai shiryar da talikai رجعت المدينة راجما وتاقى تراسي تاتا أسى قضيتي raja'atu daga kongo kuma tafiya bata yi ba raja'atu sai na dawo wa ma jitu madinata ban je wa madinan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam rajiman dan turmi da hanci na ba ban ba ban na je madina ba wada adatu rasi shikenan na sun kuya kaina sata aqsa qadiyatin mafi girman kaddara Allah ne da da hukuncin sa مررت بأحباب كرام أماجد بلا بغض قد جابوا ya ba hashiya to amma ga sakamakon da Allah ya mun a cikin wannan hukunci da ya mun marartu sai na shuɗe bi a hababin da masoya na kiramin masu girma amma jidin masu tsananin daraja bi Lagos sai na zo Lagos kuma na zo na zauna a Lagos har jawo sai ga su duk masoya na na arewan Najeriya na kudin Najeriya na gabasin Najeriya na yamman Najeriya sun zo sun haɗu a nan a ajeje bi a baha a shiyatin a irin wannan marece na juma'a aka haɗu aka yi zikirin juma'a daga nan ma kano shoman tijjani bisa jagorancinsa shehu manzo shoman salihu shehu malam abubakar ingawa shehu malam salisu abubakar yan katifa shehu malam sa'adu yan tandu da da da da da waye ɗayan ne wane ne shi da shi- to wa'annan dai da su aka tafi a jirgin ƙasa suka tafi gaba ɗaya suka tafi a jirgin ƙasa da alhaji abuba yawa da alhaji abuba to kuma da hadimin su a kar ina dan saurayi malam mansur da shi aka tafi da shi aka tafi Mm, aka yi rabin tafiya zuwa zuwa mina malam shehu malam manzo ya yi rabin alqur'ani anan yake rabin alqur'ani in kuma an daga nan kuma zuwa Legas kuma ya kammala hakama haka haka shi- suka gaya mana suna sauka a- a- a- a- a- a wushishi gidan shehu ahmadu wushishi baban halifa malam hadi ne yanzu anan suke sauka to wannan ashiya din mai albarka duk iyayen mu sun je san halarci shi Ibrahim an yi zikirin juma'a da su Allah ya ba mu albarkacin su Mm.
جزاهم إلهي كل خير وجاءهم من الله مولى لبلغ كل بقية jazahum ilahi ubangiji na ya saka wa annan masoya nawa kullu khairin dukkan alkhairi wa ja'ahum min allahi mawla alkhalqi kullu baqiyatin dukkan wani sauran alkhairi ma ya kwararo min allahi daga wajen ubangiji mawla alkhalqi majibincin halitta zuwa gare su وبدل جمل المرجدين وجاءهم على عكس ما راموا kullu baliyati wa baddala shamilal murjifina Allah ka watsa aniyar masu ƙananan maganganu masu watsa mummunan magana a kanmu waja'ahum ala aqsi ma ramuhu Allah ka hada su da balbalin bala'i kishiyar abin da suke nema ba za su ga abin da suke ne ba menene suke wanda zai same su kullu baliyatin dukkan bala'i ya gane su وتقميت هذه شر قوم ألمتهم يكيدون دين الهاجمين ya kawai wata kirisi habi Allah ka ishe wa duk masoya na sharra qaumin sai sharrin nan na dukkan makiyansu alimta mu ka san su da suna nan a Najeriya a boye suna wa sharika tijaniya da fara shi Ibrahim Makirci yakiduna suna yin kaidi bi khufiyatin ainihin yakiduna dinal hashimi suna wa addinin annabi Muhammadu ba hashimin dangi kaidi da makirci bi khufiyatin a boye عليك صلاة الله ثم سلامه وتعال على كل البناءات buniyati salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'alu buniyati Allah ka ɗaukaka gini na ala kulli binayati a bisa dukkan gine-gine عليك صلاة الله ثم سلامه وتقبل حجي ثم wa taqbalu mishiyati وتقبل hajjati wa taqbalu miniyati salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare ka ya rasulullah wa taqbalu hajjati Allah ka karbi dukkan aikin hajina wa taqbalu mishiyati dukkan tafiyoyina ma na neman lada ka karbe su عليك صلاة الله ثم سلامه وتلبي بالعرض الكريم تجيت صلاة الله دامن جن الله ببتا أغريك يا رسول الله وترضي أبي الأرض كيبدا بابانا وندي كيبدا الجنة الكريم السجية وندي كبكرمشي أوجن تآدا عليك صلاة الله ثم سلامه وتذله علي ثم أعلم علي صلاة الله دامن جن الله استبتا أغريك يا رسول الله wa tuslihu ahli Allah ka gyara iyali na gaba ɗaya ka kafin su sun ma'ala ma'iyati sannan duk mutane na ma wanda suke tare da ni Allah ka gyara mu عليك صلاة الله ثم سلامه وصحبه وأصحابه wa ali wasiyyati salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sabi da abokaina wa hababi da masoyana wa ali wasiyyati da waɗanda nawa wasiya cikin al'amari na عليك مع الآل الكرام وصحبه فاطر جاي قول ni يوم maniyati salatin Allah da amincin Allah ki tabbata alaika a gare ka wa ma'al ali tare da alaye alkiram masu girma wa sabi da sabbansa fa raja'i Allah ka tabbatar da raja'ina qabla yawmi maniyati tun gabanin ranar mutuwa na ka buya buri na gaba daya harful fa'i
أنا رجل من حبيب فتواز أنا ذاك نفسي وأنسيا يتفلت تعوضت عاما لا أريد زيادة علي ونام الشوق مني تحجج أتاني وليتي إلا أهل بخيبتي يعلم لي داع الأمين ويبعد ويؤتي مرادي ثم مدلا وزاهرا يقدم لي بين الوقود الحرج ويعبد عبد الله سيد قلبي نور مدايا كافيه تتفوج أدار إله العالم فاعتل مقعدا من القلب والتمكين فهو المتوج لما الحمد في كفيه كما تبيعنا وقد فتحوا الكل الجنان فيولد ونور موسى ولا قليل كعادة وإذا خروا لا سوى منه مخرجوا فيشبع معبود المقام مشفعا وإن بغير الحاجب ثم أنا أقول وأعني يا رب صبابة لك الفضل والتقدير قبوك منعه أباك إلهي ولا أتاه بقدري وسيلته العظمى ونورك أبلج هناك تراني لا إلى الجواري ورجي بالقلب بالعبد يعبد أيا أيها المعبود يا أول الورى أتيتك لا ألقى لغيرك أنا تعرف أعوان الجلال تقدرت إلى من يسميها من الدين يخرج يقولون لا تخرج تلك العام إنهم يصدون عن البيت والأمر مبعد فقلت متى الآلئة تفتحت متاعي وأبواب المنى والتوج كذلك إن تفرت بالبيت سائلا تفتح باب لا يرى بعد يرتد بمكة بالمسعى لهجر بزوجة ومأتي رسول الله والمدى أنزل عليك سميت الله بالكرم سائلا لديني نصرا والإناث تحيدوا كأني بالماء يعزز دولة لك الكمرة الأخرى وشوكي مؤيد فجنب اليهود الكل لمسجد آمين.
دموعهم ولا ترد منهم من لنار يعجل ولن قومي قوم عمل عاجلا ليبلع كل المسلمين ويلعب وتذكر من والى يعود بشرهم وانفسهم لو بالصوارم كذبوا فمن الذي مني ومنك تكرما اتى الخير كل الخير والعبد اعود ويعبد هذا يا الهي وانني تجرم على التقصير والنفس اعود فيا رب عفوا يا رسول الجماعة لك الجود والإحسان والحال يريد أتيتك يا خير المرية بارعا وصل لي إلى ما جئت أيمة يسرد عليك بسري ثم آلي وعيدتي وسعدي وآبادي بذلك نبلد وأنت الذي لولاك ما زال يالكم ولولاك نور عليك صلاة الله ثم سلامه فأول منك الفضل لا أجل له عليك صلاة الله ثم سلامه كبيت من الوجه يتكلم عليك صلاة الله ثم سلامه وبالوالدين زال فوزا يفرد عليك صلاة الله ثم سلامه وتقبل حج ثم من قد أحجت عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة شفاعة ينلو نفسه عليك صلاة الله ثم سلامه مدى كون نادي المرمى خلق من بعد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا وصل من حبيب فتوهج على ذاك نمسي واديا يتبلج قال مولانا وشيخنا وإمامنا وقدوتنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يشف على أها فهل حان وصل يلا لوكة سادوا وايني هم؟ من حبيب دق مسوي فتبهجوا على ذات نفسي ballantana raina ta zama ta yi kwarjini ta yi murna waddiya ya taballaju sai ga hasken manzon Allah yana bayyana gabana صارت أمل لا أضيف زيادة عليه ونار الشوق مني تعجد ta'awwaqtu na farashin zuwa wajen masoyina wata shekara bara kenan wa akan baitocin da suka wuce kenan ya dora kan baitocin da suka wuce to to to shikenan na dora to wa fala fa, ha la udiku ziyadatan ni kuma bazan ƙara neman wai a ƙara mu wata shekara ba ban je wajen manzon Allah ba a'a bana neman ƙari wa naru shiyaqi wa wa naru shauqi wato wutan nan ta bege ta ta'ajjaju tana horuwa min ni daga gare ni ta'ajjaju da aka ce ai ta bi ce sai aka shafe ɗaya aka ce ta'ajjaju ai ta ta'ajjaju ne Mm.
أساني ولدي ذهب أهل بطيبة يعانقني ذا الأمين ويبهج asani ya kusata gare ni walaifi ina ma dai iz ahullu bi ɗaibatin lokacin da zan sauka a ɗaiban madinan manzon Allah yu'ani kuni daha ai, a ce dahe ya rungume ni al'aminu amintaccen Allah wa ya ba juye mun kwarjini ya mun maraba ويعطي مرادي ثم بدلا وظاهرا يقاسسني بين الوجود فأبهج wayo ɗi muradi ya bani duk abin da nake nema ya ce dai ya bani duk abin da nake nema samma shananka baɗinan a baɗini wa zahiran da zahiri yukhasisu ni kuma ya keɓance ni fa bahaju in fukar jini bainal wufudi tsakanin dukkan rundunar da ta je ziyararsa هو العبد عبد الله سيد خلقه قولوا أتاياك في tatamawar kowal abdu wanda nake yabo din nan fa shine shi kadai ne bawan Allah fa duk bayan Allah gaba daya a karkashin bawan Allah Muhammadur Rasulullahi suke Abdullahi wanda yake bawan Allah sayyidu khalqihi shugaban halittar Allah gaba daya buhuru a daya kafihi kogunan baiwar tafin hannunsa ta tamawwaju ko yaushe raɗaɗi yake masa sai ya bayar الله لا ولا أجل فأتل مقعدا من القرب والتمكين فهو المتول ilawul arshi ubangijin al'arshi a bawu shi ya bashi baiwa ta talla maqadan sai ma mai gaba ɗayan dukkan wata kujera ta ta girma min al-qurbi daga kusanci wa tamkini da da tabbata fa huwa al-mutawwaju shine mai kambun sarautar girma a halarar Allah الحمد بك الطيبة وشفيقنا وقد فاته الجنان فيولد liwal hamdu fi kaffaihi shine fa wanda za a bawa tuta ta yabo na alkiyama adamu faman tu- faman faman dunahu ta ta liwa'i yawmal qiyamati haka yake cewa wala fakhara sallallahu alaihi wa sallam huwa shafi'una shine mai ceton mu wa karfata wa kuldal jinana haƙiƙa sun bude aljanna kuldu fayula sai manzon Allah ya fara shiga sannan kowa zai shiga ونوح وموسى والخليل كآدم وإيسى قرولا سوى منه مخرج ونوح كذا النبي نوح وموسى ده النبي موسى والخليل ده النبي ده النبي إبراهيم ka adamin haka nan annabi adam yana tare da su wa isa da annabi isa aqarru sun ce su kowanne daga cikin su ya ce la makharaju ba wata mafita su yahu in ba ta muhammadun rasulullahi ba kowanne ya tabbatar da haka
بيته معمود المقام مشفعا وإني بمدي لهاجمي ثم الهجو sai shi bai mahmud al-maqami sai abin yaban mukamin sa shikenan sai ya ceto mushaffan abin ba wa ceto ranar alkiyama wa inni ni kuma san macananka an haju ina nan na kama hanyar yi bimari hashimi da yabanni ga ga hashimin dangi ni kuma na zauna ina ta bege ina ta bege ga annabi أقول وأني هوى وتبابة لك الفضل والتقديم
أقول كما نهجو aqulu ina faɗar maganar wa ne ina nufin manzo Allah fa da wannan maganar ne hawan saboda begen soyayya wasu baratan da ciwon soyayya lakal fadlu ina cewa falala duk gaba da ta tabbata gare ka ya rasulullah wa taqdimu dukkan gabata ya tabbata gare ka ya rasulullah kafuka wato ainihin biyayyarka manhaju ita ce tafarkin biyayya zuwa ga Allah أبعد إليه والأتاه بقدره وسيلته العظمى والهون قبل habaka ilahi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baka duk abin da ya baka na baiwa fa wal adau dukkan baiwa ya baka bi kadrihi da gurgurdan wato hukuncin sa a gurinka wasilatu wasilat ko wasilata wal uzma sannan kai ne ainihin wasilar ubangiji tabaraka wa ta'ala mai girma rana alkiyama wa nuruka haskenka ablaju mafi tashin haske ne rana alkiyama yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da wasila babba rana alkiyama zai bayar ita ga wani bawa cikin bayansa ina tsammanin ku wani ne ko yana tsammani ta ji kai bayan ta ce kawai tawali'un manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama mm.
هناك تراني لا يذم بجواره خروجي والكل للأبديان هناك تراني أتاننك نذاك دمي أو النلانا لا إذن إنا نفكوا بجواره دمقوتك كمن زن الله خروجي به سيكا دمي إنا هوادشي والكل يعرج هو كمين هوا بالأبد تني ni ina hawa ta manzon Allah kuma kowa kuma yana hawa ta ni ko za a gane maganar
يا أيها المحمود يا أفضل الورى أتيتك الأولوى لغيرك الهجو aya ayyuhal mahmudu ina cewa ya wannan abun yabo ya abdalal wara ya wanda yake shine biyayyen talikai a taituka na zo maka gani na zo gurinka la ulfa an haju ba na so in karkata ligairika ga waninka وخرجت وأهوال البلاد تكدرت إلى من يزكيها من الزيت يخرجوا kharaitu na fito fa daga kasashen da na taho fa wa awali biladi takaddarat wato ainihin harkar kasashen Afirka gaba ɗaya abu abubuwa sai rikice yakin duniya du- yakin duniya na biyu rikicin sa duk ya game hayaniyarsa ta fara game Afirka ma da kasashen duniya gaba ɗaya to gani ni kuma a cikin wannan rintsin nake so zan je in ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Mm. ila man shine ila man yusaffiha idan zuwa wanda zai tsarkake ta wai yukhriju zai fitar da dukkan afirka min azdiki daga dukkan kunci يقولون لا تخرج بها الأم إنهم يسدون عنك البيت والأمر مرجو yaquluna masoyana da sauran masu ba da shawara da manya-manyan mutanen ƙasa waɗanda suke ganin su sojoji ne masu kiyaye ƙasa ne suna cewa la ta kharuj bizal ami kar ka tafi aikin hajji fashe ibrahim a wannan shekarar akwai rugun tsumi a duniya innahum yasudduna an anzal baiti yahudawa suna nema su tsare wannan ɗakin na Allah wal amru muzijun al'amarin fa yana da rikitarwa yana da rikici kwarai da gaske kar ka je قلت وتأسى لذاك فتحت مسارع أبواب المنى وتوجوا faƙultu sai na ce musu to na ji abin da kuka ce amma zan gaya muku wata magana fa mata a sa'a idan dai na yi niyya zan je gurin ɗaha ta fattahat masari u abuwabil muna sai bu- wato ƙofofin bukan biyan bukata ta da burina duk abin da nake so kawai sai ya rika yiwuwa wa utawwaju sai a sa min kandi ma duk abin da nake so sai ya wuce gaba sai ya ta yiwuwa kowa ya biyo ni وذلك إن توهت بالبيت كائنا فقالها ما لا يلعب
كذلك هكذا إذا إن توبت إني لوافي بالبيت أداكن الله سائلا أو إنا ميرقون الله تفتح باب باب سيقوم الله سبوده لا يرى yurtaju ba da yurtaju ba a ganin abin da ake ba a ganin abin da ba a raja'in sa bayan nan بما كتب المسعى بهجم بزمزم وما جيل رسول الله والمنازل bima kata sai ka zanna ga gana a maka bil mas'a sai ka zanna a wajen safa da ma- safa da marwa kuma bil hajiri sai ka zanna a hijiri isma'ila bi zamzama sai ka zanna gana a zamzam kuma shi rasulullahi ina ganin kamar ina tafiya tare da manzon Allah wa an sijul madaha sannan ina rere yabo gare shi قد كذبت الله إذ صرت سائلا لديني نصرا والهداية tatayaju kadi hidan zabaitullahi sai gashi mun zo dakin Allah dakin Allah ya lauraya ya laurawa in dautu sa'ilan yayin da nayi dawafi a gare shi ina ina roƙon Allah lidini nasran Allah ya kawo addini na taimako wal ida tatahayyaju su kuma makiya a motsa su a juyar da su
كأني بالماء يؤسس دولة لك الجمرة الأخرى وجوهي muhayyaju ka'anniya sai nake ganin irin wannan lokacin a zai dawo inna manzo manzon Allah bilmahi ga mahi manzo Allah ya asusu daulatan lokacin da ya kafa daular maka ya zo ya fito makkata ladal jamrati a wajen jamra din nan al-ukhra wadda take ta biyu wa shauqi wato ainihin begena muhayyajin ya motso a wannan yayi ya tuna min farkon addinin musulunci فجمل يهود القدس مزق مؤر ولا تبق منهم من لنار يؤجج ya Allah roƙonka muke yi fa dammar Yahudar Qudsi ka ka dammare ka halakar da Yahudawa nan na Qudus jumu'ahum wa masjid ka kai ka caccece jumu'ahum taron nan nasu gaba daya wala tubiki kada ka wanzar da man yu'ajjiju linarin wanda zai iya wata hura fita- wutar fitina Allah duka halakar da su gaba daya وتنزل قومي قوم أعمد آجدا ليبرأ كل المسلمين ويلهجوا wata watan suru kaumi ka ka- ka taimaki mutane na eh, kauma ahmada su ne fa musulmi gaba ɗaya ka taim- ka taimake su ajilan da gaggawa ya Allah liya faraha kullul musulmina domin duk musulmin duniya su yi farin ciki idan an timar da kafirai an halakar da su wa yana haju kowa ya ɗaga murya ya ta la ilaha illallah واضرب الأموال اليهود بشرهم وأنفسهم لو في سواد نجدوا وتسجلوا من على اليهود بشرهم الله كشغلت دا ودندا suka jibunci al'amarin yahudawa da sharrin nan nasu wa anfusihim Allah ka shagalar da su da su da kawunin su lawbin sawarihi dajjaju ko da za su su yi guduma da da da da da da, da bama bamai su wawwatso to Allah ka juyar da shi kansu su halakar da kansu da shi amin الذي مني ومنك تكرما أتى الخير كل الخير والأرض أعوج Allah tun daga can fa addu'a da nake yi ina addu'a ne gare ka ina kama kafa da kai ina kama da kafa kafa da manzanka to fa min lillazi minni wannan fa shine abin da zan iya shine fa abin da zan iya addu'an nan in roƙe ka ka dauke mana wannan bala'i shine abin da zan iya ya Allah wa minka kai kuma atal khairu alkhairi gaba ɗaya yana zuwa ne kullum khairi dukkan alkhairi ina zuwa ne daga gurinka takarruma ga wannan bawa to wala abdu ahwaju wannan bawa mabukaci ne zuwa alkhairanka ka ba mu zaman lafiya ka ba mu musulunci ya daukaka ka kawo alheri a musulunci gaba ɗaya Allah هذا يا إلهي وإنني كبرت على التقدير والنفس أعوج fata abuka haza cewa kai karamci ka zame mu da alheri ka kawo zaman lafiya a duniya wannan ai al'ada ka ne ya Allah ya ilahi ya ubangiji na wa innani kai ka sani kaburtu kabirtu na girma ala taqsiri abu sa takaitawa ba ni da kokari wajen ibada a wajen tawadu fa yake faɗa wannan magana wan nafsu kuma ka san zuciyata a awaju karkatacciya ce ba da ba ni tsakiya ba kamar yadda take يا رب أبوي يا رسول شفاعة لك الجود والإحسان والهادي الجود ya rabbi ya ubangiji afuwan kai afuwa ga daga ga rayuwata ga dukkan abin da nayi na na aikata wanda wanda ke bata gyara ni ka zama da ni miƙaƙe wanda yake tsayayye a cikin tafarkinka ya rasulu ya annabi muhammadu kai kuma shafa'atan cetonka ya zo gare ni da sauran masoyana lakal judu dukkan baiwa ta tabbata gare ka wal ihsanu da ihsani wal halu halin da duniya take ciki fa yuzi'iju yana rikitarwa yana motsa rikici أتيتك يا خير البرية بارئا وسدني إذا ما جئت ليبة yanzu ataituka na zo maka ya khairul bariyati ya fiyayyen talike gaba daya dari an ina mai kankan da kai zuwa gare ka wa sadri wato ainihin kirjina yaslaju yana yin sanyi kaman sanyin kankara idza ma ji isu dai bata in na gani ga na zo madinar manzon Allah أتيت أتيت بسلوي ثم أهلي وإلتي وصابي وأبابي ببابك نبلج ataitu na zo musulmi da tagwai ɗina shine sai ji ali ko sai usurin bai sai usurin bai sun ma ali na zo da kuma iyali na gaba daya wa indati da ƴaƴana wa sahabi da abokaina wa hababi da masoyana na fuluju muna shiga riba duka muna samun babban rabo a gurin ka وأنت الذي لولاك ما ذر شارق ولولا كنور الخلق لا يتبلج وأنت الذي لولاك kai mai ba dan kai ba ma zarra shariqun wani tauraro ma da bai hudo ba wala ilaka ba dan kai ba annabi Muhammadu nurul haqi hasken nan na gaskiya la taballatu la bai bayyana ba فنزل عليك الله بالغيب واحدا بك الناس كل الناس يهدي ويبرج tajalla alayka Allah fil ghaibi Allah ya yi tajalli a gare ka a gaibi ya Rasulullah ka gan shi kuru kuru a halararsa wahidan makadaici tabaraka wa ta'ala kai kuma annasu su kuma mutane yadi suna shiriwa wa yufriju su ma suna gani ne bika bika da kai a wurin ka suke ganin ka suke zuwa ga Allah kai kana ganin Allah kana tafiya zuwa gare shi su kuma mutane suna ganin ka zuwa ga Allah عليك صلاة الله ثم سلامه تأولت منك الفضل لا أتلجلج salatin Allah da amincin Allah su bata gare ka ya Rasulullah ta'awwatu minka al-fadla ni na saba da baye baye bayan ka ya Rasulullah la atala jalaju kada an zama mai gura gura عليك صلاة الله ثم سلامه كغيث من الوسم eh ya ta faji fajo na'am salatin Allah da amincin Allah su tabbata gare ka ya Rasulullah wannan salatin ya zama ka gaisu kaman kwararar ruwan sama min alwasmi lokacin marka marka idi ya ta faji fajo lokacin da yake ta kwarara ba tsayawa عليك صلاة الله ثم سلامه ومن والد الأذى لفوزا يبلج salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan salatin ya tabbata min walidi daga walidi na la zala yufriju la zala gausan bai gushe ba gausi ne shi ma a cikin al'umma kudubi ne a cikin al'umma manzon Allah yufriju yana yayewa mutane wato dukkan bakan ciki عليك صلاة الله ثم سلامه وتقبل حجي ثم من قد أهجج salatin Allah da amincin Allah su tabbata gare ka ya rasulullahi wa taqbalu hajji Allah ka karbi hajjojin da nayi summa taqbalu man uhajjiju wanda duk ma na nabi na biya masa haji ko a sarari na yayi aikin haji Allah ka karbi aikin hajjin sa ko kuma wanda yayi aikin haji tare da ni gaba daya duk kowa da kowa na wannan shekarar ka karbi aikin hajjin su gaba daya عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة جزاء لم ينله بنفسه salatin Allah amincin Allah su tabbata ga manzon Allah salat sallallahu alaihi wa sallam salatin salati ce shagaha kanshinta lam yanalu ba nafsaju kar turaren ba nafsaju ma ya same shi عليك صلاة الله ثم سلامه مدى كوننا بالمرد والقسم haju salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mada kaunina lil mustafa ko yaushe muka zama nabhaju muna samun kwarjini lada kaunina bil mustafa a wajen kasancewa mu tare da mustafa alkarmi wanda yake sadauki shugaba sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما خلق والخاتم لما سبق بالعلم الحق إلى صراط المستقيم وعلى آله قدره ومن آله العظيم سبحان ربك رب العزة